أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatun littafin riyadu salihina min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na bakwai a karatun bana kuma yau muna ranar bakwai ga watan ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu daidai da takwas ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya jiya mun tsaya a ƙarshen babi yanzu kuma za mu shiga babu su babi sami sarasi a jamin min kulli shahari wato babin da zai bayani akan muhimmancin azumtar kwana uku a kowane wata malamai suka ce abin da ya fi shine mutum ya yi wannan azumin na kwana ukun a cikin ayyamul bi shine ranar sha uku ga wata da ranar sha hudu ga wata da kuma ranar sha biyar ga wata wasu malaman kuma suka ce sha biyu ga wata sha uku ga wata da kuma sha hudu ga wata amma dai abin da ya fi inganci shine na farkon wato sha uku sha hudu da kuma sha biyar ga wata amma wannan banda watan zulhijja shi watan zulhijja shi watan zulhijja ba a azumtar sha uku gare shi saboda sha uku gare shi yana daga cikin ayyamul idi wato ranakun idi sai dai mutum ya fara daga sha hudu da sha biyar sannan sai kuma mutum ya hada da sha shida ga wata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه وأنا حديث عن كرؤوش لقى سيرنا أبو هريرة يدرى على ردبة قريش يتي أوصاني خليلي واتو بدادنا مزان الله صلى الله عليه وسلم يا من وسيتي بثلاث أبو بابدا أكو ga sunan kamar haka siyami salasati ayyamin min kulli shahr azumtar kwanaki uku a kowanne wata wa rak'atay duha da kuma rakawoyin sallar walaha wa an wa an utira qabla an anam kuma ya mun wasishi da cewa an rika yin sallar wutri kafin in yi bacci mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa shi dai azumin kwana uku na kowanne wata kamar yadda kuka ambata daga a baya in so samu ne mutum a zunci sha uku ga wata da sha hudu ga wata da kuma sha biyar ga wata in mutum bai samu damar azumtar sha uku ga wata ba da sai ya yi sha hudu sha biyar sha shida ga wata a kowane wata saboda mutum ya haka Allah zai ba shi ladan kamar ya azumci kwanakin watan baki ɗayansu haka nan ita kuma sallar walaha mafi karancin rakawar inda shine mutum ya yi raka'a biyu amma ana so mutum ya hudu ko ya shida ko kuma ya takwas ba a so mutum ya haura takwas saboda shine abin da ya fi tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma azumin ayyamul bid wato 14 ga uku ga wata 14 ga wata 15 ga wata shi ma mutum bai samu damar yi a irin wannan kwanakin ba sai ya yi su a wasu kwanakin daban ko da a ce watan ya kai kwana 20 ko ya haura 20 din sai mutum ya yi ana so dai kawai ala ayyi halin mutum ya kwana uku yana azumi a kowane wata wa ana bi darda'i radiyallahu anhu qal awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salasi lan ad'ahunna ma ishtu bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahri wa salati duha wa bi alla anama hatta utira rawahu muslim wannan hadisin shi ma shigen irin wancan ne na abu huraira radiyallahu anhu yace masoyina sallallahu alaihi wasallam yayi min wasici da abubuwa guda uku lan ada'ahunna ma istu ba zan taɓa barin su ba matakar ina raye bisiyami salasati ayyami yayi min wasici da yin azumi na kwana uku a kowane wata min kulli shahri wa salati duha kuma yayi min wasici da sallar walaha wa bi Allah anama hatta utira kuma yayi min wasici cewa kada in kwanta bacci har sai nayi sallar walaha har sai nayi sallar wutri ita sallar shafa'i da wutri a haƙƙin wanda yake da tabbacin lallai zai ya riga ya saba da tashi cikin dare to mutum ya jinkirta ta har zuwa har zuwa cikin dare din to shine yaji wanda kuma yake tsoron ba zai iya farkawa ba watakil bacci ya bacci ya janye shi har lokaci ya kure masa to an fi so mutum ya yi wuturin sa tun kafin ya kwanta bacci kamar yadda ya tabbata daga wasicin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan ya waɗannan sahabban guda biyu a cikin wannan hadisin akwai muhimmancin yin wuturi kafin bacci ga wanda bai da tabbacin zai tashi cikin dare din wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawmu salasati ayyamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kulli mutafaqun alayh wannan hadisin an karbo shi daga sahabi dan sahabi shine sayyidina abdullahi dan amr dan asi radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmu salasati ayyamin min kulli shahrin azumtar kwana uku a kowane wata sawmi dahri kulli to kamar mutun ya azumci shekaran ne baki ɗayanta mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa saboda me saboda kasancewar alhasanatu bi ashri amsalha kowane aikin lada ana nan kashi ne gida goma idan ka azumci kwana uku a kowane wata Allah zai baka ladan kamar ka azumci kwana talatin din to to wanda kuwa ya azumci kwana talatin a kowane wata har shekara ta zagayo to kaga ya shi ya azumci shekarar kenan baki ɗayanta wa an mu'azatal adawiyya anna sa'alat aisha radiyallahu anha akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam qalat na'am فقلت من أي شهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي شهر يصوم رواه مسلم في إماء إلى أن المراد وصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف الحسنات عشرا وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت wannan hadisi an karɓo shi daga saida mu'azatul adawiyya radiyallahu anha wace ita almajirar na Aisha ce ana sa'alat Aisha radiyallahu anha cewa ita ta tambayi na Aisha da Allah da da gare ta akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu min kulli sha'rin thalathata ayyam shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwana uku ne a kowanne wata qalat na'am sai na Aisha tace kwarai kuwa faƙultu min ayi shahari kana yaso ta ce sai na tambaya daga wa'in kwanaki ne a cikin watan ya kasance yana azumta ƙawarar sina na aisha da ce lam yakun ya bali min ayi shahari yaso bai kasance yana damuwa ko a wanne kwanaki na cikin watan ya azumta ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisin kuma hadisin yana nuni da cewa lallai abin da ake bukata shine mutum ya sami ladan kamar ya azumci wata baki ɗaya ɗin ta hanyar yin azumi kwana uku ko ma a kwana ukun farkon watan ne ko a na tsakiyar watan ko a na ƙarshen watan ko ma dai a wanne ne ana so dai kawai mutum ya azumci kwana uku a kowane wata domin samun ninkin ladan nan sau goma wa na bi zarrin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sumta min ash-shahri salasan fasum salasa عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث أنكر أستانير أبو ذر الجفاري رضي الله عنه يشي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سمت من الشهر ثلاثا إذا هل ذاك عزم شي كوانا أكو أتكين وتا فسم ثلاثة عشرة فكذا عزم شي رانا شاء أكو قوتا waraba ashirin da ranar sha hudu ga wata wa kamsa ashirin da kuma ranar sha biyar ga wata rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya rawaito hadisin wa qala hadisun hasan kuma tirmidhi din ya ce hadisin yana da kikkiawan isnadi wa an qatara tabni milhan radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyam ayyam al-bid 13 wa 14 wa 15 rawahu abu daud wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina qataratu bin milhan radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amurna bi salat bi siyami salat ayyamil bid yana umartar mu da azumtar fararen ranakun nan wato ranar 13 ga wata 14 ga wata da 15 ga wata rawahu abu daud abu daud ne ya rawaito hadisi a cikin waɗannan hadisan biyu da wancan da muka karanta da kuma wannan akwai wato matuƙar kwaɗaitarwa cikin azumtar ayyamur bid su ne sha uku ga wata da sha hudu ga wata da sha biyar ga wata wa an bin abbas radiyallahu anhu ma qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yufṭiru ayyamul bid fi hadarin wala safarin rawahu an-nisa'i bi isnadin hasan fihi istibab al-mudawamati ala siyamil bid fi al-hadari was-safar wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abdullahi dan Abbas idan Allah da daga gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusiru ayyamal bid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya cin abinci wato baya kin yin azumi a cikin ayyamul bid fi hadarin wala safarin ko a yanayin zaman gida ko kuma a yanayin tafiya a kwanakin suka same shi to yana azumtar su Mamun Nisa'i ne ya rawaito shi da isnadi ingantacce mai kyau kuma hadisin yana karantar da mu muhimmancin dawamuwa akan ibada babu fadli man faqqara sa'iman wa fadli sa'im alladhi yu'kalu indahu wa du'a'u al-akili lil ma'kuli inda wannan babi ne da zai mana bayani akan falalar wanda ya ciyar da mai azumi da kuma falalar mai azumi wanda yana azumi kuma gashi ana cin abinci a gaban shi da kuma addu'ar da ya kamata mai cin abinci wa wanda aka ci abincin a wajen shi an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'un rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina zaidu dan khalidu al-juhani radiyallahu anhu shi kuma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman wanda ya ciyar da mai azumi kana lahu mislu ajri to yana da kwatankwacin ladansa gaira annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'un duk da cewa kuma ba a ba a ragar komai daga ladan shi mai azumi wato ubangiji zai baka ladan kwatankwacin na mai azumin ne ba tare da an rage komai aladan shi mai azumin ba daga nashi za a raga a baka ba imamu tirmidhi ne ya rawaito hadisin kuma ya ce isnadin hadisin yana da kyau kuma ingantacce ne a cikin hadisin akwai falalar ciyar da mai azumi a cikin wani hadisin na sayyidina salman al-farisi cewa yayi yudillahu ta'ala hadha sawaba man faqara sa'iman ala tamratin aw shurbati ma'in aw mazqati labnin Allah zai bada wannan lada ga wanda ya ciyar da mai azumi daidai da gwargwadon dabino kwaya ɗaya ko gwargwadon maɓurwar ruwa ɗaya ko kuma gwargwadon maɓurwar nono ko madara inda ya mutum ya ba mai azumi ya shato Allah zai ba shi lada kwadon kucin nashi wa an ummi amma ratal ansariya radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث an karɓo shi daga wata jarumar sahabiya ana ce mata ummu umara ummu umaratul ansariya ainihin sunanta nusaiba wannan sahabiya jaruma ce kwarai da gaske a ranar yakin uhudu sahabbai da dama sun juya saboda yanayin yadda yakin yayi zafi kuma kafiran sannan kaso wajen ninki biyar amma wannan wannan babbar sahabiya ummu umara ta kasance tana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kafirai suka tawo kansa suka yi wa kansa to sai da ta tare su ta tarewa annabi sallallahu alaihi wasallam tsara da suka da harbi na kibiyoyi da dama duk da cewa ita mace ce amma sai da ta gagari mazajen kafirai ba su ci nasara a kanta ba sai da ta kai ga a garin kare duka da tsara da suka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana kakkarewa har sai da suka yanke mata hannu suka sare mata hannu ita ce ummu umara al-ansariya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kala alaiha lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta faqaddamat ilaihi ta'aman sai ta kawo abinci ta bashi faqala kuli sai ya ce mada kici faqalat inni sa'imatun sai ta ce ya rasulullahi ni azumi nake yi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna sa'ima tusalli alaihi almalaikatu hakika shi mai azumi malaiku sune masa addu'a sune mar salati idza ukila indahu idan ya zamto ana cin abinci a gaban shi shi kuma yana azumi hata ya farago har sai masu cin abincin sun gama sannan mala'ikun za su dine mishi addu'a a wata ruwayar kuma cewa yayi hatta yashba'u har sai masu cin abincin nan sun ci sun koshi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ne ruwaito shi kuma ya ce isnadin hadisin mai kyau ne wannan hadisin akwai wato muhimmancin ziyarar ma'abota falala wato shugabanni su rika ziyartar mabiyansu ko da a ce wanda za a ziyarta din mace ce idan ya zamto dai an amince daga faruwar wata fitina ko wani abu na tuhuma haka na cikin hadisin akwai muhimmancin girmama bako sannan kuma ayi lawa hadisi yana karantar da mu muhimmancin idan kana azumi a ci abinci a gabanka wa ana anas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama jaa ila sa'd ibn ubadata radiyallahu anhu fa jaa bi khubzin wa zaytin فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث عن كان أوشي لك سيرنا أنس أم مالك إدر على ردبر قريش يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة للي ما الله صلى الله عليه وسلم يأجي وجن سيرنا سعد بن عبادته dan Nasar dan Mubarak yana daga cikin manya-manyan nuqaba'ul ansar wato manya-manyan turakun sahabbai daga cikin bangaren al-ansar mutanen Madina radiyallahu anhu idan Allah da daga rishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen shi fa da'a bi khubzin wa zaitin sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam gurasa da kuma mai fa akala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan gurasar suma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu afdara indakum as-sa'imun masu azumi sun ci abinci a gabanku wa kala ba'ama kumul abrar mutanen kirki sun ci abincinku wa sallat alaikumul mala'ika mala'iku kuma sun yi muku addu'a istadin hadisin ingantacce ne kamar da imam abu dawud ya rawaito shi a cikin wannan hadisi akwai muhimmancin kawo wa bako gwargwadon abin da ya sawwaka na daga abinci kuma cewa dan ka kawo mutum wani abu wanda yake ba mai tsada ba wannan bai kore maka ladanka ba a matsayinka na mai neman lada kuma har ila yau hadisi yana karantar da mu muhimmancin bako ya yi wa mai masaukin shi addu'a anan muka kawo ƙarshen kitabul fadail za mu shiga cikin kitabul itikaf babu fadlil itikaf wannan babin zai mana bayani akan muhimmanci da kuma falalar yin itikafi shi dai itikafi ma'anarsa shine keɓance kai domin yin wata ibada ta musamman shine itikafi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a rayuwar shi matansa ma sun yi bayan shi ya bar duniya sannan sahabban shi ma sun yi idan mutum yana cin itikafi ana so mutum ya yawaita daga zikirin Allah mutum ya yawaita zikirin Allah kuma ya yawaita addu'a sannan mutum ya kauracewa duk wani abu da zai shagaltar da shi daga ambaton Allah sannan ba a so mutum ya rika fita sai dai saboda wata bukata ta musamman kamar ba haya ko fitsari ko wata bukata dai ta dan adam amma dan kamar halartar janaza ko halartar wani abu haka wani daurin aure ko wani abu to wanda yake cikin itikafi ba zai yi ba haka nan buge-bugen waya da sauransu duk wanda yake cikin itikafi ba zai wannan ba kuma yawanci itikafi ana yin shi ne a goman ƙarshe na watan ramadan za ka iya yin goman gaba ɗayansu za ka iya yin na kwana uku kwana kwana kwana biyu da kwana kwana ɗaya ma za ka iya yi wa ni bin umara radiyallahu anhuma qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atikifu al-ashr al-awakhir min ramadan muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sirna abdullahi dan umar idan Allah da bada gare su yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rikifu al-ashr al-awakhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar goman karshe min ramadana na daga watan ramadan wanda bakun alaihi hadisi ne da aka hada kansa shi da itikafi kamar yadda na faɗa da farko shine lazumul masjidi li ta'ati Allah ta'ala zama a cikin masallaci ko kuma lazumtar masallaci domin neman kusanci da Allah ta'ala kuma hakika ibada ce babba daga cikin ibadu domin Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Ibrahim alayhi salam wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tsahira bai ce litsa'ifina wal akifina war ruk'i sujud cewa mun yi alƙawari ga annabi Ibrahim wato mun bashi umarni da shi da ɗansa annabi Isma'il cewa ku tsarkake ɗaki na daga masu ɗawafi hukun ku tsarki ɗaki na saboda masu yin ɗawafi da masu yin itikafi da kuma masu yin ruku'u da sujada wato masu shiga su yi sallah kenan shi dai itikafi abu ne wanda yake halas a a cikin shari'ar addinin musulunci bisa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i na dukkan malaman musulunci wa Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وانا حديث عن كرؤوس لكنا أنا عائشة در الله رتبت غريتة تشي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان تشي للي من الله صلى الله عليه وسلم يقول تشينا اعتكافي أقوما قرشي نوة رمضان حتى توفاه الله تعالى أرسل الله يكربقاننسا sun ma ta kafa a zuwa min badi sannan sai matan su ma suke yin itikafi a bayansa ibra da kikil iri ce a cikin wannan hadisin akwai muhimmancin muhimmancin wato yin itikafi mutlaqan haka nan kuma muhimmancin yin sa a cikin ramadan a keɓance wato itikafi da mutum zai iya yin shi a kowanne wata sai dai yin sa a cikin watan ramadan shine yafi lada kuma musamman ma a cikin goman ƙarshe na Ramadan ɗin. Haka nan, hadisi yana nuna mana hujja a kan daidaituwar maza da mata a cikin wannan hukunci. Abin da ake fata ko ake nema daga mai itikafi shine haɗuwar zuciyar shi akan ibada domin Allah yayin da ya keɓance daga mutane. Ya fuskanci Allah ta'ala kuma ya ni'imtu da yawaita zikirin Allah da yawan bauta gare shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tikifu fi kulli ramadana asrata ayyam falamma kana al-aam alladhi qubida fihi itakafa 20 yawman rawahu al-bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Hurairah dan Allah da bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fi kulli ramadana asrata ayyam ya kasance yana yin itikafin kwana goma a cikin kowanne watan Ramadan. Bana ma kana al'amul ladhi qubida fihi yayin da shekarar da za a karbi kwanan shi a ciki ta yi ita gaba 20 na yawman sai yayi itikafin na kwana 20 rawahu al-bukhari bukhari ne rawaito hadisi wannan hadisin shi kadai ne a cikin kitabul itikaf daga wannan sai kitabul hajj bangaren ko kuma babin da zai mana bayani akan aikin hajji da muhimmancinsa babu wujubil hajji wa fadlihi babin da zai bayani akan wajabcin yin aikin hajji ga wanda ya sami iko da kuma falalar wanda ya aikin hajji qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyyun 'anil 'alamin lalle Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin sa ga wanda ya sami ikon zuwa wanda kuma ya butulcewa Allah to hakika Allah Allah mawadaci ne gabarin talikai da dukkan ayyukansu ma ma'anar hajji dai a lugar larabci shine alqasdu wato nufatar abu a cikin shari'ar addinin musulunci kuma ma'anar shi shine القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة shine da fatar ɗakin Allah mai alfarma domin yin wasu ayyuka keɓantattu. Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin haji da umra domin Allah abin da yake asali shine wajabcin aikin haji bisa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in dukkan malaman musulunci kuma aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar da haka ce kuma limanin su da ilai sabilan to as-sabil din asabil wato tafarki shine azadu warrahila shine guziri da kuma abin hawa a yanzu kuwa mu a yanzu sai mu ce kudin jirgi mutum ya zama yana da kudin jirgi kuma yana da guzirin abin da zai batar a can shikenan aikin haji ya zama ya wajabta a kan shi fadar Allah kuma da yace wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin wanda ya juya baya ko ya kafirce wa Allah to hakika Allah mawadaci ne gabarin dukkan talikai abdullahi dan abbas yace ai wa man jahara faridahu wanda ya wanda yayi jayayya game da wajabcin alhaji aikin haji fa karka fara hakika wannan ya kafirta wallahu ganiyun anu Allah mawdaci ne gabarin sa al-imam sa'id ibn al-musayyib yace nazalan fil yahud wannan aya ta sauka ne a cikin maganar yahudawa yayin da suka ce alhaji ila makata gair wajibin ayyin aikin haji zuwa garin makka ba wajibi bane imam suddi yace abin da ake nufi shine wanda duk ya samu abin da zai yi aikin hajji amma bai je ya yi aikin hajji ba kuma ya mutu wannan mutumin ya riga ya kafirce wa ni'imar Allah sai na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu yace muna taqal hajji falam yahud wanda yake da ikon zuwa aikin hajji amma bai je yayi ba fa sawa'un alaihi mata yahudiyan aw nasraniyya to wannan daidai ne gare shi in ya ga dama ya mutu yana ba yahudi ma ko ya mutu yana kirista wato ba nasari duk wanda ya samu ikon yin aikin hajji amma bai je yayi ba to tabbas wannan yana cikin hadari kwarai da gaske wa ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi hanyar sirna abdullahi dan umara idar Allah da gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci bisa abubuwa guda biyar shaharci Allah ilaha illallah shaida cewa babu abota da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi kuma cewa annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa hajjil baiti da ziyartar dakin Allah wa sami ramadana da azumin watan ramadan wayannan turaku ne guda biyar waɗanda a kansu aka gina addinin musulunci duk wanda ya yi jayayya ko ya musu akan wani ɗaya daga ciki to mutum ya kafirta wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum alhajja fahujju fa qala rajulun aqulu amin ya rasulullah fa sakata hatta qalaha thalathan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فقال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وانا حديث عن كان أسر سيدنا أبو هريرة يدرع على ربنا قريش يتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للي مزال الله صلى الله عليه وسلم يمن خطبا فقال يتي يا أيها الناس ya ko mutane ƙarfa raballahu alaikum wa hajji fa hajju fa hujju lalle haƙiƙa Allah ya farlanta muku yin aikin hajji lalle ku je ku ziyarci ɗakin Allah fa qala rajul sai wani mutum yace a kullu amin ya rasulullah shin aikin hajjin nan an farlanta shi ne a kowanne shekara ya ma aikin Allah fa sakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiro bai bashi amsa ba ata qala ha salasa a sai da ya faɗa sau uku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi lau qultu na'am da wajabat da a ce na ce mishi na'am kware a kowace shekara da ta zama wajibi gare ku kowace shekara sai ku je kun yi aikin haji wala masadadun kuma da da ba za ku iya yin hakan ba sun maƙala sanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma taraftukum ku kyale ni da duk abin da na kyale na barku ban gaya muku ba fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasratu su'ali hakika kadai abin waɗanda suke kafin ku abin da ya halakar da su shine yawa yawan tambayoyinsu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sabawarsu bisa annabawansu bai za amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tu idan har na umarce ku da yin wani abu to ku zo da shi gurgurdan ikon ku wa idza na haitukum an shay'in fa da'uhu idan kuma na nahane ku gabarin wani abu to ku bar shi rawahu muslim muslim ne rawaito hadisin kuma cikin hadisi akwai hujja cewa bi zama wajibi mutum ya je aikin haji kowanne shekara ba wanda yake wajibi ne shine yin aikin haji ko da sau ɗaya ne a rayuwar mutum baki ɗayanta kuma wannan hadisin yana daga cikin turakun addinin musulunci muhimmai kuma yana daga abin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga jawami'ul kalim wato dunkulallun kalmomi masu ɗauke da ma'anoni da ilmai da yawa kuma da yawa daga cikin hukunce-hukuncen addinin musulunci suna samun asali daga cikin wannan hadisi wa an huƙal su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali abdal ala imanin billahi wa rasuli ila suma maza qala al jihadu fi sabilillah ila suma maza qala hajjun mabrurun mutafaqun alayhi al mabrur huwa alladhi la yartakibu fihi sahibu ma'asiyatan wa anhu qala wannan ma rawaito daga sayyidina Abu Hurairah yace سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنت ميمن ذا الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل وأن أيكني يفلادا قال سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي إيمان بالله ورسوله بعد غسيا da Allah da manzansa kila summa ma za sannan sai aka ce sai me kuma ya ma'aikin Allah qala sai yace al jihadu fi sabilillah yin jihadi cikin tafarkin Allah kila summa ma za sai aka ce sai kuma me qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hajjun mabrurun sai aikin hajji kubatacce mutafakon alaihi hadisi ne da aka haɗa kansa abin da ake nufi da aikin hajji kubatacce shine aikin hajjin da ma'abocin shi har yayi ya gama bai yi wani aikin saban Allah ba wannan hadisin yana nuna mana cewa ayyukan zuciya su suka fi kawo lada fiye da ayyukan gabbai domin kaga anan mafificin aiki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗa shine yin imani da Allah da manzansa yin imani da Allah da manzansa kuwa aiki ne na zuciya ba aiki ne na gabbai ba haka nan hadisin yana karantar da mu cewa yin jihadi shi ya fi lada fiye da aikin haji na nafila wa anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfut wa lam yafsuk raja'a ka yawmi wal rizqu ummu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wanda ya aikin haji falam yarfas bai yi wani abu na kwarkwasa ba wani mai su kuma bai yi wani abu na fasikanci ko mutane daga da'ar Allah ba a raja aka mai wala hukumu zai dawo kamar ranar da mahaifiye shi ta haife shi arrafa su din nan da aka faɗa shi ne yin jima'i ko kuma muqaddamatul jima' kamar taɓa iyali ko kuma yin maganganu haka da bakinsa ba zai shafi wannan al-imam ata'u yace arrafasu shine qaulur rajuli lil mar'ati fil iram za a halalti asabtu shine kamar mutum yana cikin harami har yana cikin haramar aikin haji ko umra da shi da iyalinsa sai ya ce wa matar shi idan kika idan kika kawaita da kika sami a fita daga aikin haji zan taba ki Abdullahi dan Abbas kuma yace alfusuku shine duk wani aikin saban Allah wasu malaman kuma suka ce arrafasu dinnan ana nufin batsa da duk wani abu na alfasha da kuma mummunan zance a nan za mu dakata akan hadisi na 1274 sai gobe idan Allah ya kai mu za mu tsora daga kan hadisi na 1275 da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya Allah ya saka mu da alkhairi shugabanninmu na addini da na mulki Allah ka riko da hannayensu zuwa ga abin da yaddarka take cikin sa Allah ka jibanci lamuran mu zahirin wa batinin Allah ka kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu Allah ka yi mana albarka da mu da iyalan mu da ɗaliban mu da masoyan mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta